الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة نعم مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta bakwai ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai lissafin nasara 'yan mishan yau muna 24 ga watan biyu shekara ta 2026 bayan Allah suna ci gaba da kawo gudunmuwar marayu Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka dogiyar su albarka ku ce Allahu akbar Allahu akbar Musa Moses dare haka ne sunan? Musa Moses dare ya aiko wa marayu gudunmuwar kudi naira miliyan biyar. To muna addu'a Musa Allah ya saka masa da alkhairi. Allah ya dukiyarsa albarka. Allah ya sa aljanna firdaus ta zama kuma a gare shi. Allah ya tsare masa mutuncinsa ya tsare masa zuri'arsa. Allah madaukin sarki ya tsara dukiyarsa kare bari asara ta shiga hanyoyin da yake bi ya samu ta halal a taimaki marayu Allah ya kara buɗa masa da mu da shi duka Allah ya sa mu yi makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aljanna firdaus ran tashin alkiyama na akwai awanu dan jaha Bello a wani ɗan jiha Bello ya yi ko marayu gudunmawar kudi naira dubu ɗari biyu. Allah ka saka masa da alkhairi. Allah ka wa dukiyarsa albarka. Allah ka tsare shi da mugun ji da mugun gani da bakan kaddara. Akwai Apex multi Innovation Limited, Apex Multi Innovation Limited, ga alama kamfani ne. Wannan kamfani ya aiko wa barayi da gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari. Allah ya saka masa da alkhairi. Allah ya ƙara wa kamfanin albarka ya ƙara masa karɓuwa ya ƙara masa ƙarfin jari. Daga nan sai Bulama Muhammad Hussaini ya aiko barayi gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari. Allah ka saka wa Bulama da alkhairi. Allah ka duke su albarka ka zura su albarka. Ya Allah da mu da shi da sauran duka ka azurta mana shan ruwa alaka wasala da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ana nan tashin har kiyama. Zaki Energy Services Limited. Zak Energy Services Limited. Wannan kamfani ya saba aiko marayu da gudunmuwa. Dan sunan bai zame mun bako ba. wannan kamfani ya yi goma rayu da gudunmuwar kudi naira dubu ɗari Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka ƙara musu albarka ka ƙara wa jarin su albarka ka ƙara wa kamfanin su albarka daga nan akwai hawa mai nasara da hajiya hafsa da sadiq muhammad sun aiko barayi gudunmuwar kudi naira dubu hamsin hamsin jumla dubu ɗari da hamsin Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka yi dukiyarsu albarka ka yi wa rayuwarsu albarka ya Allah in suna da zuriya Allah ka mata albarka idan suna da iyaye suna raye Allah ka musu albarka su riga ba Allah ka nurbe su da rahama wasu bayan Allah su bakwai suna yi koma rayu gudunmar kudi naira dubu ishirin ishirin jumla dubu ɗari da arba'in ya Allah wanda mutane guda muka kwashe suka zuwa cikin aljannar firdaus suna tashi alƙiyama wasu bayan Allah su goma sha uku suna yi koma rayu gudunmar kudi naira dubu goma goma jumla dubu ɗari da talatin ya Allah waɗannan su ma su sha uku Allah kwashe suka zuwa aljannar firdaus suna tashi alƙiyama masu ba da gudunmuwa taro sisi daga naira ɗari har zuwa dubu biyar sun tara wa marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari biyu da ashirin da ɗaya ɗari biyar Allahu akbar ya Allah Allah ka raba su da talauci Allah ka haɗa su da arzikin su na'am wani wata baiwar Allah za ta karbi kalmar shahada a zuwa ba ta kalmar shahada za a bata kalmar shahada sannan mu gabatar da ita a wajen tafsir wata baiwar Allah ce za ta shiga addinin musulunci mun samu babban shehun malami ma da cin alƙur'ani mai girma wani bakura ya bata kalmar shahada mutanen masallaci sun haiko bara gudunmuwar kudi naira dubu talatin da uku da dari tara ya Allah duk wanda suka bada wannan gudunmuwa Allah ka sa su aljanna fi dausara ta shiga alkiyama jumlar gudunmuwa da aka samu ta marayu a yau naira miliyan shida da dubu ɗari da saba'in da biyar da naira ɗari hudu ku ci gaba da taimakon marayu Allah zai taimake ku ku ci gaba da taimakon marayu Allah ba zai bari ku kasa cikin rayuwarku ku ci gaba da kulawa da marayu Allah ya kula da ƴaƴanku lokacin da ƴaƴanku za su zama marayu ku ci gaba da kulawa da barayi ku ci ribar makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an janna fi dusra ta shahar kiyama akawun na marayu 000 4553753 zan maimaita 300 455 3753 banki jais account name Jewish Offers and Less Privilege Foundation Abuja Allah ya muku albarka ana rama ina za mu tashi
ma وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم الله مدعو في شركة ومن حولكم من الأعراب منافقون وإن كانوا كانوا كيوي دا مدينة وإن كيوي da da Madina Allah ya ce akwai munafikai a cikin su suratul tauba ke qur'ani daga bakara hannasi ba sura da ta tonawa munafikai a cikin kamar suratul tauba Allah ya ce mimman haulakum min al-arabi daga waɗanda ke kewaye da ku na larabawan ƙauye a munafiquna akwai munafiqai insha Allah da wannan sura ta rinka cewa wa minhum wa minhum sahabbai suka ce sai da muka fara jin tsoro kan ta fara kiran suna an ba ta kalmar shahada da menene sunanta da sunanta blessing yanzu bayan ta karbi kalmar shahada ta zaɓi suna maryam Allahu akbar Allah ya sa wa musuluncin ta albarka maluma sai su faɗa mata me ya kamata ta yi a halin yanzu bayan ta karbi kalmar shahada Allahu akbar musulunci ya samu karuwa da maryam duk da jiwon nan ƙara gata na cewa da ake zuwa ana musulunta ana ba mutane kalmar shahada wannan ma duk da farashi amma fa musulmi ne shi ba kafiri ba ne wanda za ka ji an ce wani zai musulunta za a shigo da shi masallaci a ce a bashi kalmar shahada ka ce a shahadu har izgiri yake yi wana ce masa ka ce a shahadu shi ma yana cewa a shahadu ya ce wannan duk da farashi in ji wa an kana kafin amma wai shi musulmi ne dan kare katon mai rushe musulunci da sunan musulunci dan kare katon mai rushe sunna da sunan kare annabi wanda hadisin annabi da dukkan gano annabi da ayyukansa ya rushe ya ce ƙarya ne da su da karta da caca ba bambanci wai amma ya zo ne kare darajar annabi ha razo ne wutsiyar kare kenan Allah kai musulunci ta albarka. Na'am. Sai Allah ya ce wa min ahlil Madina. Haka nan daga cikin mazauna garin Madina nan ma akwai munafikai ji Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine wa min ahlil Madina. Idan a cikin garin Madina ma za a samu munafiki wa min ahlil Madina ce. To me kake tsammani wa min ahli Abuja? me zai yi tsammani wa min ahli Kano wa min ahli Kaduna wa min ahli Gombe ai idan za a samu munafiki a garin Madina to ba inda ba za a samu munafiki ba eh kuma su ne wa'annan munafikan sun fake da sunan addini kuma suna yaƙa me suna yaƙa addini ni hadisan da nake yake da su waɗanda suka ci karo da Qur'ani wanda suka ci karo to hillar da na mai ta tani wanda ba ni da wace aya suka ci karo a Qur'ani waɗanda ke karanta da sa'adanci shi wannan hadisi wani sa'adanci ke karanta hadisan da suka ce zarafin annabi wai maganar annabi ce amma ta ci zarafin annabi ko aikin annabi ne annabi shi ya aikin amma ya ci zarafin annabi kuma shekara dubu ɗaya ɗari hudu babu wanda ya gano abin ya ci zarafin annabi duk malaman duniya sai shi ne ya gano Allah karba mu da arziki a cikin musulmi amin ya rabu
Allah ya ce maradu ala nifaq akwai munafikan da sun goge a wajen munafurci maradu aqamu ala nifaq sun yi zaman dirshan a cikin munafurci ba su da niyyar tuba ko niyyar bari
na'am
Allah ya ce la ta'lamu annabi da kai da sahabbanka gaba ne ba ku iya gano su akwai wanda munafiki ne ga ya zauna a fadar annabi amma annabi da sahabbai ba za su yi gane shi ba saboda ƙwararren criminal ƙwararren munafiki ne ya ƙi biya ɗansa sai Allah ce ba matsala ko kai baka san su ba ya rasulullah na hanu na alamuhum Allah ce mu mun san su kenan akwai munafikin da zai buye ubangiji ba munafikin da zai buye ubangiji sai Allah ya ce sanu'azibuhum marar marrataini da sannu za mu azabtar da su sau biyu ya za a azabtar da su sau biyu na farko za a azabtar da su a ina a nan rayuwar duniya Allah zai azabtar da su kullum suna cikin bakin ciki saboda suna so su ga musulunci ya kare musulunci bai kare ba
marar fa
saboda da kullum cikin azaba suke aka zo wajen yaƙi ya kashe wasu a cikinsu aka wulakanta su aka tozarta su sanu azibuhum marratayn marra ta farko kenan mm
sannan na biyu bayan azabtar da su a duniya za a azabtar da su a ina lahira a lahira to ba a lahira wannan ayar tana daga cikin ayar da suke magana kan azabar kabari suka magana kan me azabar saboda haka ce sanu azibuhum marratayn za mu azabtar da su sau biyu na farko shine a nan duniya ta hanyar kashe su da kunyatar da su da kaskantar da su ina ba za mu ci wannan na'am
na biyu shine a cikin kabari ya baka maka gano a cikin kabari sai Allah ya ce bayan an gama azabtar da su sau biyu sannan sai a kakare su kuma yuraduna ila azabin azim sun mai yuraduna ila azabin azim sannan sai a dawo da su zuwa ga azaba mai girma a yaushe kenan a ranar tashin alkiyama kenan azaba ta zama guda nawa guda uku akwai wacce za a yi musu a nan duniya sannan akwai wacce za a yi musu a ina a kabari sannan akwai wacce za a yi musu a ranar tashin alkiyama Alƙur'ani mai girma ce, "Falanuziƙannahum minal azabil adna dunal azabil akbar." ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون Allah ya ce wanda da zuƙar da min azabil adna da sannu za mu ɗanɗana musu wani ɓangare na makusanciyar azaba wannan min din tabidiyya ce na'am wani ɓangare na azabul adna azaba makusanciya za mu ɗanɗana musu a idan za a ɗanɗana musu wani ɓangare na azaba makusanciya shine a nan duniya an kashe su a yakin badar aka wulakanta su aka tozarta su aka jefa gawakin su cikin rijiya kuma an ɗanɗana musu min al'azabi al'adina wani ɓangare na azaba makusanciya ko eh to ɗaya ɓangaren na azaba makusanciya fa tun da azaba makusanciya za a raba biyu a musu rabi a nan duniya to ɗaya sauran rabin fa a ina za a yi shi a cikin kabari shine wala nuzikannahu min al'azabil adata dunan azabil akbar kamin babban azaba da za a yi musu a lahira na'am tun da babban azaba a ina za a yi a alahira lahira ita kuma azaba ba kusanci aka ce za a bantaro wani bangare nata a musu a nan duniya to sauran bangare nata a ina za a yi shi a cikin kabari ita ma wannan ayar tana tabbatar da akwai mai azabin akwai azaba ta kabari lillahi
an gane wannan na'am
fir'auna da mutanensa Allah ya ce annaru huwa zuwa alaiha النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساحة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب Allah ya ce annaru wuta yuraduna alaiha za a rinka bijiro ta akan su guduwan washi ya safiya da maraice sai aure da jama'a su yanzu haka kullum da safe sai an bijiro musu da wuta da yamma ba yi ne a bijiro musu wuta Allah ya ce wa yawma taqumu sa'atu wannan ya nuna kenan bijiro musu da wutar da ake safiya da maraice ba ranar tashin kiyama da za a yi shi ba mm kamin kiyama ta yi ne ta tsaya ne za a yi musu na'am wa yawma taqumu sa'atu ranar da kuma kiyama za ta tsaya Allah zai ce adkilu ala fir'auna ku shigar da fir'auna da mutanensa ashadda al'azab azaba mafi tsanani kenan wannan ayar ba ta tabbatar mana akwai mai azabar kabari dan wannan wutar da ake bijiro musu safiya da maraice a ina ne ake musu a cikin kabarin su ake musu na'am Ina ce kabari ba wani sai an tona ka an binne ka ba ko daka ka aka aka tantare aka sheke iska ta kwasa azabar kabarin da sai ta tabbata a gare ka ko kone ka aka ka zama toka aka sheka tokar a cikin teku azabar kabarin nan sai ta shafe ka kenan akwai ayoyi da dama da suke magana kan mai azabar kabari to a ciki akwai ayar da adarama ya karanta mana da Allah ya ce sanu'azimuhum marrataini thumma yuradduna ila azabin azim sai Allah ya ce da gaba da rama وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم Allah ya ce a cikin waɗannan da ba su je yaƙin Uhudu ba abin da yaƙin Tabuka ba wa akaruna akwai wasu daga cikin su eh tara su bi zunubihim su ba su walar da kotu ba ba su walar da kotu ba so sun yi itirafi da laifin su sun yi da su masu laifi ne sun yi da lalle sun gaza shi dan ya samu nasara kan su Allah ya ce da ku ga wani kana du amalan salihan wa akara sayyi'an sun cudanya aiki na kwarai da mummuna menene mummunan rashin zuwa jihadi me aiki na kwarai nadama da tuba shine kana du amalan salihan wa akara sayyi'an sai Allah ya ce asallahu an yatuba alaihi to waɗannan ana fata Allah madaukin sarki zai yafe musu zai gafarta masa Allah ka gafarta mana gaba daya sai Allah ya ce me خذ من inna allaha غفور رحيم inna allaha lalle Allah gafurun mai gafara ne sannan rahimun mai jin ne Allah ka gafarta mana ka ji mu gaba ki da kenan kullum abin da ake bukata mu rinka tuba wato tuba tana da alheri da yawa mu yawaita istighfari mu yawaita tuba mu yawaita koma zuwa ga Allah duk bala'in da kuka ya samu dan adam saboda laifin da dan adam ya aikata ne duk musifar da ta addabe mu nan a Najeriya abin da hannu mai jangoro ne da za mu tuba gaba ɗaya mu tuba na gaskiya mu koma zuwa ga Allah Allah ya gafarta mana ya yafe mana to wannan bala'i yadda ka san ana zare kaya daga wanda kaya ta soka haka Allah zai zare shi daga cikin wannan al'umma Allah ka ba mu iko tuba ka ba mu iko istighfari ko lamuran ka ga sun rikice kasuwa ta hargitse abin ya ki tafiya daidai aikin gwamnati kullum sai fari kake samu abin yana tangantangar kamar za a ko wata ta mutu su ta ba wahala yace abin da nake fara tunawa wani laifi ne wa Allah Allah ya jarabe ni da wannan
Allahu akbar.
yace sai koma ita istighfari in ta roƙon Allah gafara ya ce da na koma wajen mata sai in samu cewa wallahi an mata sai ta hafa da gyaran kafirai to ta koma da Allahu akbar.
saboda tuban da yawa Allah madaukakin sarki idan yaron gidan ne sai ga yaron ya dawo da su in dabba ce sai ga dabba ta dawo ta da su dama ya tsokano Allah ne Allah ya ce to bari ka kuma hada ka da wanda ke karkashin ka kai ba ya zungure ka idan ka tuba sai Allah yi ne sai Allah madaukakin sarki ya gafarta maka Allah ka gafarta maka Amin.
sai Allah ya ce mai gaba da rama خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم saboda me إن صلاتك سكن لهم na'am والله سميع عليم Allah ya ce fuska karba ya fi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min amwalihim daga dukiyoyinsu sadakatan ka karbi sadaka ko min amwalihim Suna gata.
sadakatan ya fi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka karbi sadaka daga hannun masu imani menene hikimar karɓar sadaka shine tubayyirhum wato zakihim biha zaka tsaftace su kuma ka tsarkake su da wannan zakar da wannan sadakar sadaka ta ƙasa ta ta ta ɗauyi da sadaka ta wajibi ta zakka dukkan su suna tsarkake ɗan adam ko tsarkake dukiyar shi Ha.
kuma mun ga wannan da idanunmu Kwarai.
wata rana mun je wajen sarki dutse yake babu labari Allah ka gafarta masa Nuhu Sunusi yana raye a lokacin jihar Jigawa na daga jihar da ta fi kowace jiha a Najeriya tsari mai kyau wajen karɓar zakka. An samu sarakuna masu imani a harin sunna waɗanda suka tsaya kuma gwamnati ta ba su haɗin kai. Za a tara zakka za ta yi mamakin zakkar da za a tara. Zakka amfanin gona, zakkar dabbobi, zakar kuɗaɗe. Ka ji an ce an tara buhu dubu kaza. dame dubu kaza kaji abin har yana nema wuce hankalin ka har ba ka rika mamaki a ina ake wannan noman da ake tara wannan zakar kuma mai martaba sarki da kansa zai zo tsaya a raba wa talakawa waɗanda alƙur'ani ya ce a raba musu ni ina da kyakkyawan zaton wannan yana daga abin da ya ha Allah bai mata iko.
Maka makalla magana sadaka wutar da aka yi kwanan nan a Kano. Aka tambaye shi ce shi yana tamanin sadakar da yake yi kullum ne yasa Allah ya tsare shagon nan.
Allah zama mai ba mu da sadaka. Ya ce wutar da aka yi kwanan nan a Kano kun ji wuta da aka yi. Akwai shagon da Allah ya tsare. Wutar bata kona ba.
Shaguna biyu ne.
Shaguna biyu Allah ya tsare.
Ɗaya ya riƙe ‘ya'yan makwabcinsa da ya mutu shi ke musu aure shi ke musu komai.
da aka zo aka bincika shaguna guda biyu nan da ba a kona ba ana rama ce sai aka samu da aka gina ɗaya daga ciki me kake da kyakkyawar zaton dalilin da yasa Allah ya tsare mata yace shi kyakkyawar zaton da yake yi Allah ya tsare masa shagonsa saboda sadaka da yake yi Farai.
ya ɗora wa kansa kullum ya fito shago sai ya yi sadaka wannan babu shakka tunani ne mai karfi kwarai da gaske sadaka tana kaɗe bala'i tana kaɗe musiba ɗaya kuma sai aka samu barayu ƴaƴan makwabcin sai rike har suka girma shi yake aure da su gaba ɗayan su wannan ma akwai mamaki ana tsare masa shagon sa ba mamaki to kaga wannan labarai da ana mamaki gaya mana a har yanzu labarai da za su kara maka imani sarkin dutse ya gaya mana irin wannan labarin ana rama Na.
ya ce an taɓa yin gobara ta ƙona gidaje a wata anguwa wallahi gida guda ɗaya gabas da yamma da kudu da arewa sa duka an ƙone shi kadai a tsakiya Allah ya hada wutar ta taba kuma da suka bincika sai suka samu mai gidan nan yana cikin waɗanda ke sahun gaba wajen cire zakka in aka zo zakka sai ya zo ya kira an je an lissafa duk abin da ya mallaka an cire zakka kafin hankalin sai kwanta Allah ya tsare masa ko bai tsare masa ba A tsare.
Allah ya tsare masa ba wai muna cewa waɗanda jarabawa ta fada musu alama ne da ba sa yin zakka ba ko alama ne da ba sa sadaka ko ba sa taimakon marayu kaddara ba ta inda ba ta iya faduwa tana yiwa kana yin zakkar kana yin sadakar kana taimakon marayu kuma Allah yana so ya gwada maka shine Allah wataƙila saboda kankare maka zunubi wataƙila saboda daga maka wata daraja sai Allah ya turo jarabawa sai ta yi me sai ka ga ta same ka ina fata an fahimci wannan Na.
in wanda ya faru kada ka bakin ciki wataƙila Allah na so daga darajar ka ne kan kace to ni ma ba abin da ba na yi na yi kaza na yi kaza na yi kaza to ya ka ni aka hada da ni a ba lalle ba ne Allah kuma yana yin kare ka irin wannan yanayin domin ya nuna wasu ne ya nuna wasu masu rauni darasi ko su ma za su dawo su kyautata wanda yana da kyakkyawan zaton yana daga cikin hikimar da Allah ya sa ya tsara wa'annan shaguna da wancan bawan Allah da Allah ya tsare gidan shi shi ne kuzmin amwalihim Sadakatan.
sadaqatan Wahiru.
tutahhiruhum wa tuzakkihim biha zakka da musulman Najeriya na cire zakka yadda ya kamata a cire ta masu arzikin mu yan boko mu yan siyasa mu yan kasuwar mu to da da zakka kadai ya isa a kori talauci daga cikin al'umma musulmi da da zakka kawai ba za mu samu yaro yana wata garari ya kan hanya ya kasa karatu da neman ilimi kuma dalilin da ya jawo haka shi da iyayensa sun mutu ya zama maraya bai da wanda zai kula da shi ba da ba za a samu wannan matsalar ba da ba za mu samu yaran da ke da garran ba saboda iyayensu na cikin talauci ba za su iya ɗaukar nauyin karatunsu ba uban ma ta kansa yake ba ta yaron yake ba a bar yaron har ya lalace ya shiga hanyar da bata dace ba da ana tudda sarka da wanda ma ba za a yi shi ba shi yasa in kara kato abinda suka fara yaƙa zakka duk da kara kato kowa ya ce masa a yi zakka yanzu da kai ke dan da katon da shi to nawa za a cire wa zakka kuma a cikin nawa za a cire ta ce a ba abin da ake nufi ba kenan ita da kanu na mace kake cinikin ka ci riba sai ka dauka kai dan wani abu kai sadaka shi kenan an gama arwa ba tun bi komi shi na kace min komi kan kanta shi fa inna allaha bihi alim dana ya mun gama mushe su shi na zakka ko ba mushe shi ba kuma wanda musulunci ya zo gina ya zo gina musulunci sai Allah ce ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk sanda wanda suka bada sadaka suka bada ko suka bada zakka ko za a je jihadi sai ka gudunwa to wa salli alaihi kai musu salati ya kai annabi Muhammad sallallahu sallallahu alaihi wasallam ko kai musu sallah dokar wa salli alaihi tana dauka to amma me ake nufi da aka ce wasalli alaihim ita kalmar sallah kalmar sallah a qur'ani mai girma tana zuwa ne da ma'anoni daban-daban akwai lokacin da qur'ani zai ambaci sallah kuma yana nufin wannan as-salawatul khams salloli guda biyar da muke yi kamar da ce allazina yuqimuna salata ويؤتون الزكاة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون وقال يقيمون الصلاة على نفي الصلاة وأن الصلاة نبكي خيرا ورأيت وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة
وما تقدموا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا Allah ce wa aqimu salata wa atu zakata ana raba ya tafi ta can suratul muzammil ya fata suratul baqara ya sake cewa aqimu salata wa atu zakata warka'u وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع
to duk الراكعين wanda kake da suke ce aqimu salata aqimu salata wace sallah suke magana kai waɗannan salloli da muke yi da Allah ya farlanta mana ba sani ba ku an gane wannan na'am to na biyu Allah madaukin sarki zai ce zai ambaci kalmar sallah amma a salloli biyar din nan ba dukkan su yake nufi ba sallah ɗaya yake nufi ita ce sallar la'asar
نعم wa'ada ce hafizu ala salawati
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين hafizu ala salawati ku kiyaye sallolin inji Allah madaukin sarki sallolin na guda biyar kanku wasa da su wa salatil wusta da kuma sallar da ta tsakiya wace ce sallar ta tsakiya malamai ka ce sallar la'asar ko gara mace sallah amma wace sallah ake magana da aka ce wa salati ana nufin sallar la'asar an gane wannan na'am alkur'ani da girma a cikin suratul ma'ida ana nan ma'aika ta tafi can ta je kusa da bakin boda na'am Allah ya ce ya alladhina amanu shahadatu bainakum idza hadara ahadakum al-maut
أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة to ya isa ya isa ya isa tahfizunahuma min ba'd salat kana tafiya ka je harka a garin da ba ma musulmi a garin sai ko ga mutuwa za ta dauke ka kana so kai sallah abin da kana so kai wasiya to sai ka samu mutane guda biyu kana ba ina musulmai suke idan ba a samu musulmai ba to ala ba waɗanda ba musulman ba a samu mutane girgi guda nawa guda biyu sai Allah ce ta fa ta bi suna ba amma za ku tsare su min ba da salati bayan sallah malamai ka ce bayan sallar la'asar na kenan da aka ce as-salati wace sallah ake magana kan ta sallar la'asar wanda shine ma'ana ta sallah ta biyu da take zuwa a Qur'ani mai girma na
ma'ana da kalmar sallah take ɗauka shi ne sallar juma'a Allah ce ya rijina amanu idza nudiya lis salati يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع Allah ce ya rijina amanu ya kuma suka imani idza nudiya lis salati idan aka yi kiran sallah min yawmil juma'ati ranar juma'a a ranar juma'a ba a sallar juma'a kada yake ba ko ana yin sallar asuba ko ana yin la'asar da magriba da isha na to amma yanzu da aka ce ai kiran sallah a ranar juma'a wata sallah ce a cikin sallolin da ake magana kan ta sallar juma'a ita ce sallar juma'a kiran da aka ce as-salatu nan ana nufin sallar juma'a ne na
ba sani ba ko an gane wannan na ma'anar sallah ta hudu da take ɗauka shi ne sallar jana'iza ƙur'ani ta ambaci kalmar sallah a manar rube yana nufin sallar jana'iza Allah ya ce wala ta salli ala ahadin birnin mata kamar صل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره Allah ya ce waɗannan munafukai kada ka ƙara yin sallah ga ɗaya daga cikin su iya mutu har abada kuma kar ka ƙara tsayawa akan kabarin su ka musu addu'a kada ka yi musu sallah wace sallah ta yake nufi a nan janaza jana'iza ta kira a mace kalmar sallah amma tana nufin sallah ta janaza jana'iza mun samu sallah nawa hudu sallah ta biyar alƙur'ani mai girma zai ambaci kalmar sallah amma ba sallar da yake nufi ba karatun da ake yi a sallar shi ake nufi na ƙur'ani ya ce ba za ta ji harbi salatika ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا Allah ya ce wala tajhar bi salatika kar ka bayyana sallolin sallar ka wala tashid biha sannan kar ka dogo musamman sallar dare in ka tashi kana yin sallar da dare kar ka rike kwalawa da karfi duk sai makwatan ka sun ci ha na wannan yana nuna zuwa ga me riya ka hana da bacci bacci an taba ka je kana kiyamul layli wala tashid biha sannan kuma kada ka yi mai kada ka ɓoye ka tashi da dare kana ganawa da ubangiji ba a cikin zuciyarka za ka karatu ba za ka bayyana ba tare da ka yi ba ka daga a ran kuwa ce wala ta jahar bi kira a kika wala ta tafi biha sai aka ce mai wala ta jahar bi salatika sannan wala ta tafi biha ba sai ku an gane wannan na ma'ana da kalmar sallah take ɗauka ma'ana ta shida shi ne addu'a kamar yadda wannan ayar ta nuna mana na kuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim kai musu sallah kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me ma'ana kai musu sallah kai musu addu'a kai musu addu'a addu'a kenan addu'a ita ma tana ɗaukar ma'ana me sallah tana ɗaukar ma'anar sallah mun samu shida ma'ana ta bakwai da kalmar sallah take ɗauka shi ne istighfari istighfari
fari
ya gane mu gane cewa sallah tana ɗaukar ma'anar istighfari malamai suka ce gafara da istighfari wannan ita ce ma'ana ta bakwai da ma'ana ta takwas na Allah ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna
إن الله وملائكته يصلون على النبي aha يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما inna inna Allah wa mala'ikatahu lalle Allah da mala'ikunsa yusalluna ha alan nabi ala nabi nan kalmar yusalluna ba sallah ake nufi ba ba da yake nufi ba ba sallah ake nufi ba na na ga ce yusalluna suna yin salati ga annabi Muhammad sallallahu menene salatin Allah shi ne yi wa annabi Muhammad yanzu ba rahama sa san annabi Muhammad sallallahu sallallahu alaihi wasallam da ƙara daga darajar annabi Muhammad wannan shi ne salatin da Allah yake wa annabi mala'iku kuma da suke wa annabi salati me ma'anar salatin su su kuma nema wa annabi gafara nema wa annabi me zafa gafara da roƙa wa annabi Allah ya ƙara ɗaukaka darajarsa Allah ya ƙara girmama shi Allah ya ƙara mutunta shi Allah ya ƙara Allah ya ƙara Allah ya ƙara rahama da ni'ima na amma sai aka ambace shi da me da sallah sai aka ce ya yi hajjina abu ya kwaɗa suka yi imani sallu alaihi ko kuma ku yi wa annabi salati ku yi masa sallah ba ana nufin sallah za ku yi mishi ba ku yi masa me sallallahu salati kenan wannan ita ce ma'ana ta tara da kalmar sallah take dauka shine salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin manyan manyan ibadu
na
kullum ka tabbatar kana samun lokacin da kake wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salati wallahi wanda yafi kowa samun ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tashi alkiyama shine wanda yafi wa annabi salati da yawa
na ba ku da da ake so kai yawaita salatin annabi kamar ranar juma'a ranar juma'a akwai mala'iku da Allah ya aje aikin su kai wa annabi salatacin da kuka yi mashi ran juma'a da daren juma'a ku kai wa annabi salati ku yawaita ku yawaita salati yana jawo rahamar Allah salati yana yaya musiba salati yana yaya talauci salati yana jawo rufin asiri salati yana jawo arziki salati yana kawo kwanciyar hankali salati yana kashe fitina da tashin hankali salati kai Allah ba ibn al-qayyim yace hatta yawan baituwa in tai maka yawa to bi kamar ta kamar ta yace ka yawaita salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kwakwalwar za ta gyaru ka da yawan addu'a Allahu akbar karmakalla na tambaya na'am da salati bayan salatul ibrahimiyya da ake yi akwai kuma wani tasigar salati mai inganci wadda ba ta kai tsawon salatul ibrahimiyya ba Na'am, shi salati, hatta sahabbai da sauran magabata suka yi amfani da larabcinsu su yi wa annabi salati. Ina fata fahimci wannan. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Salati ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma sai dai duk salatai da aka yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu mai daraja salatin da shi annabi ne da kanshi ya ce ga siratin da na zaɓa ku rike ne na ko akwai babu babu shi wanne ne salatin da annabi ya zaɓa a ƙasa shi ne salatin ibrahimiya na shi kansa salatin ibrahimiya yana da sigogi da dama sigar ta fi kowace falala ita ce sigar da imamu bukhari da imamu muslim suka yi tarayya wajen fidda hadisi saboda ƙarfin ingancin hadisi na
shi in kai ka samu nassin hadisi ka samu nassin salati wanda annabi Muhammad sallallahu sallallahu alaihi wasallam da kansa yi shi na
amma sauran salatai matukar sun bada ma'anar da ta dace su bada ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma Allah zai baka lada kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati sai dai kar ka kirkiro wa salatin da kai kike kai istihara da kai shi ka kirkiro masa falala ka ce yana da falala kaza yana da falala kaza kamar da yadda rigu suka yi wani salati da wani kirkiro suka yi ta bashi falala har ma suka ce ya mafi qur'ani ya fi qur'ani sau nawa sau dubu shida wani kuma kwanan da zai wani wawa wani na so ya kare ya kare wani wawa wani zai kare wannan magana ma da ba su gagara karewa balle ke wani wawa jahili ba ko har da ko takarda da biro ai qur'ani in ka karanta don harafi ne za a baka lada goma to harkar ƙur'ani gaba ɗaya guda nawa ne ya ɗauko maganar da malamai suka ba da lissafin harfin alƙur'ani harufan guda dubu kaza ne to in kana so maganar ladan da za a baka in ka saka ƙur'ani an sai kai dubu kaza ɗin sau goma ya zama miliyan kaza da kaza da kaza to wannan miliyan kaza da kaza da kaza ita ce ladan da za a baka in ka saka ƙur'ani to amma shi salati annabi ce man salla alayya marratan sallallahu alaihi biha ashara wanda yayin salati guda daya Allah zai masa salati goma ba fa sai zaka ba Allah zai yi to yanzu na ga salatin Allah guda daya ai ya fi ya dinne ladan ladan da ka samu guda miliyan kaza in ta fi karfin a ce miliyan kaza ta fi karfin a ce biliyan kaza to ba zai Allah zai maka salati guda goma wa ya sai iya na ga salatin Allah Allah ya maka salati da kai shi to wanda hujja take nan ta cewa salati ya ne ya ji Qur'ani shi Qur'ani dan ko karkure ta aka buga za a gane yawan ladan bargwaron yawan hadu shi kuma salatin wancan salatin nashi salatin fati to kaga ce ba ba salatin annabi bane ko salatul fatin to sallar da jadana ba ma san da ma mun yadda dan a ci gaba da magana kana zo a yi a kan kici a wurin ba ma wuce ba mun ba da annabi ne idan kai za a maka salati nawa Allah zai maka salati nawa za a maka salati goma ko to qur'ani akwai rabin aya da za ka karanta Allah ya maka salatin da ba san ya kai shi ba ba ma ka kai qur'ani gaba daya kawai jahili ka kana magana da sunan malata ya kuke kallo na ko ta wace muyi magana ba hujja ne Allah raba Allah ya ce wala zamri wa lakum
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين مجرد الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aya ce guda ko da aya ne gutsire ne ma gusara ka ake ko ko to bari ku ji wannan sai karanta wannan gusara aya rabin aya inna lillahi wa inna ilahi raji ya da su gane karatun gaba daya allazina idza asabahum musibatun domin su gane ba aya gaba daya bace allazina الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه to راجعون wace lada Allah zai ba su shin karanta rabin aya nan أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة aha وأولئك هم هم المهتدون Allah ce suka wanda suka karanta wannan rabin aya kawai alaihim salawatu akan su akwai salatoci ma marasa adadi an kawo tabar ba guda goma ba salawatu an kawo tabar marasa adadi wa zai yi musu salati min rabbihim ubangiji ne zai musu salati bayan nan kuma wa rahama ya kara musu rahama saboda sun karanta rabin aya bayan Allah ya ce ulaika humul mutadun ya kawo certificate ne ya ba su yace su ne shiriyu a cikin al'umma saboda ta karanta rabin aya wani wannan ne wani Allah da kansa zai maka salati guda goma to waye san adadin salati abin da sabi adadin salati yana wani buzure ne da yake da wuta ba abin ba haushi kamar jahili yana magana kan addini
alam ayar Allah ba ba haushi kamar jahili yana kan san Qur'ani ne me ka sani a cikin harkar addini
alam sai yana magana harkar addini ka zo kana sa mutane bai to shi ma dai wannan tsaye hankali shi ya kan samu dauraya shi ma an dan daure shi gudu to bari mu hana shi da dan kara kato sai mu daure su gaba da tambaya ta da muka daure jiya to ta shida dan kara kato na da farin tambaye ku kun taba ce mun yi wurin dan kara kato sharri
a wallahi amma sharri ne suka aka ɗauko wazi na aka gutsure shi aka ce ba maka da shi kamar ni na ce na har da yasi a masa arfa alhali ko wazi na har da Sheikh Tijjani ibn Sheikh Ibrahim Iyas sai suka gutsure Sheikh Tijjani ibn Sheikh ibn ya suka gutsura nan sai magana ta fara da na haɗu da sai aka gutsura wanda sai aka sa Ibrahim Iyas aka ce da kun ji ba wai har suka fito saboda karya alhali zan da aka haifi iyas ga shekaru shi gora kansa ya bada tarihi ga shekarar da aka haife shi shekarar ta bakwai a duniya iyas ya mutu to kana ɗan shekara bakwai iyas ya mutu ne har kun je sauriya ka haɗu da shi kawai suka je ko bala'i kada suna kan su kulle ga magana an faɗe ta ga abin ya bayyana kabir gombe kuma ya ce har da iya wani kira da ce ba da ce ya ce wallahi na na ji maganar nan kai na ya kulle amma kwakwalwa ta ba za ta yi duka karya ba kwakwalwa ta ta kasa kama hankali na ce ban yadda ba in Allah ya dauke mu sai Allah ya fidda abin da ya da jama'a za su gane wani fana yi shirya kai kusan an kusa shekara goma da yi wazi ina duniya take samu wazin har yi wanke kaina amma dan kana kafin yana nan ya ajiye kulle shari ina zan samu shi sai ga wasu matasa wallahi har yanzu ba san su waye ba suka je suka gano asalin wazin suka zo suka saka tun daga nan kusa na ƙara kafin ya ƙara magana a kai dama da ke yan banza ne da sun yi kulle shari da sun yi su ya tobi sai su shiru wasu kara tono wanda magana sai su koma wani abu daban ya za su a samu a manta da wancan kare da su kana ji wani kare ha da kafu al'umma za su manta da kai azzalimi ne mugu daga gidan mutsara magana da malami ya faɗa ka jona ka kunna ƙarya don ka bata masa suna in za ka yi malamin da ke dare haka dan ne za mu mamaki biyo samu annabi sannan sannan kare ke musu ƙarya idan ya kai su jami'in ibn saura ta ce ya yi sallar juma'a dubu biyu ga hadisi cewa ya yi sallah dubu biyu sai kuma ka kara sallar juma'a dubu ina abu mamaki ya za mu mamaki ya wa shasha ne haya dingil sharri ta masa dubu ta ta ta gutsure masa magana ya za mu mamaki suka sake kawo wani kasa a kara sakawa dama yan mauna ne ga mu je gidan gogo sa mauna ko wai mun tashi muna cewa ina kaunarka shugaba ba zan da tsananin kaunarka ya ce kuma ga kuka san bai da gemu saboda mun yi wa'azi mun ce me yasa ya kasa aje gemu tun da ya ce ya nuna qur'ani ga qur'ani ya ambaci gemu ba hadisi ba qur'ani to ya zai kawo hankalin jama'a tun da bai da hujja ko bai da bai bai da hujja bai da hujja to ai ga wani ba wanda ce bai rige mu saboda shi fito yake ba su ni ko ba da ba da shi yasa sai aka ce muka fito da kasa din ba mu ka je gidan gwagwasa ba gwagwasa ne zo ina ya zo nan ofishin mu sannan magana da ya ce mun faɗa a cikin ya saka ƙarya yake mun ce shan ismail bango yana ƙaunar ka gwagwaso kuma shan ismail bango yana cikin jama'ar kwankwason da jan da sa ka yana wuri kuma kan kwankwason sun fita kudu yana zai shi gobe zai shi tun da muka dinga magana haka fita da gaskiyar sun yi wasu cire abin da shafi yanar gizo yanzu ka zaga ka kare ma abin da za ka ce ba dan jama'a su mun karɓar su kullo shari shari bai ba to mu shi muke da lokacin da za mu yi maka shari mu da muke da hujja kitabu wa sunna
Allahu akbar
yanzu muke da lokacin da mu kula maka shari sai dai abin da ka shuka mu mai mu haska wajen su gane kuma sai sun gane Allah ya na ce wa ɗan ƙara ƙatin ƙur'ani ya ce ma ka ƙatin min linatin aw taraktubuha ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين lokacin da aka je aka yanke kai bara sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun sare wasu da bidai sun ne sun sare wasu da bidai da izinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ku sare waɗannan dabinan wasu dabinan kuma annabi ya ce ku ba su karkuta ba saboda ka sun sare wasu dabinai sun ba wasu dabinai bayan an gama yakin sai suka shiga damuwa yanzu da biran da masu kyau amma a ce misali su ya su suna yin yaya nan take sai Allah ya saukar da wani aya ya ce ma qanatu bil lidati babu wani dabino da kuka sare aw taraktubuha ko kuka bar dabino qa'imatan ala usuliha a tsaye ba ku sare shi ba fa bi iznillahi to da iznin Allah akin don Allah ya guda musu idan annabi ya faɗi magana eh idan annabi ya jagorance su aka aikata aiki tunda tare da annabi aka yi to wannan aiki da izinin wa aka yi da izinin Allah sai nace idan kuma kuka ce da ku yarda ba to ku nuna mana da Allah ya bada izinin a Qur'ani ina Allah ya bada izinin a Qur'ani yace gashi ya bada izini a sada wayannan da bidan idan ba ku yi kawo Qur'ani ba dole ku ku yadda wanda ya bada izini shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam kuma da ya bada izinin Allah ya confirm yace eh shi Allah ta kansa izinin sa da shi ya bada izinin ku ga karatu ku ga kamar na'am
dan kare kato yace to ai abin a fili yake yace tambayar da wannan malami yake bin ta yi kamar tambayar kafirai ya ce ban ce muku ba su kafirai ba ne amma da irin tambayoyin kafirai suke yi saboda su ya kawo wani abu da zai dakata da mawalan mutane sai da ƙarya da zai musu ta gaba ba za su gane ba suna tunanin wani babban magana da ya fara ku ga karatu sai ce in ba haka ba ai da aka ce da izinin Allah ai izinin Allah shine a cikin Qur'ani mai girma inda Allah ce ma asaba min musibatin illa bi iznillah ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ya isa Allah ce babu wata musiba da za ta auku da duk wani abin da ma zai faru gaba ɗaya illa bi iznillah ba zai tafi da izinin Allah an shi ne izinin yanzu tare da mu da muka yi Allah bai ba da izini ba za mu yi Ah, ai shi dai shi wa'azin ƙasa da suka je suke wa'azin ƙasa da Allah bai ba da izini ba sa taru da suka koma gida lafiya da inda ma suka koma gida lafiya aka ce da izinin Allah ya ce tashi da izinin ba wani abu ƙarya kake ba haka ba ƙarya kake dan gada gada wato sai bacin su shi yanzu abin da yake so ya gaya muku shi ne abin da ake cewa izinin Allah shi ne ƙaddara Allah haka ne da muka taru nan gurin na ana da ƙaddaro ba za mu taru idan muka wace kowa ya koma gida wa ya kaddaro muka koma gida Allah yanzu yana so ya nuna mutane cewa izinin Allah shine mai kaddara Allah ai sai da Allah ya yarda ya kaddara sannan abu ya faru wannan shine izini da ake magana shine izinin Allah wato ina ban tausayi ya yi wa kansa da awa cewa wai shi ne tafsirin Qur'an bil Qur'an tafsirin Qur'an bil Qur'an ko ko ba kake wala ba tafsirin Qur'an bil Qur'an to dan kara katin idan tafsirin Qur'an bil Qur'an kake da gaske ita wannan ayar babu ayoyi ne suka fasara ta me yasa baka jawo qur'anin ba ya fassara mana ayar da zai fahimci da ayar ba me yasa ana rama akarmaka Allah
a cikin suratul hadid na'am
Allah ya ce ma asaba
ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير Allah ya ce ma asaba min musibatin babu wata musiba da za ta auku ha kamar yadda can yace babu wata musiba da za ta auku wannan ayi da za ta fassara maka wancan ma asaba min musibatin ba wata musiba da za ta faru fil ardi a nan cikin kasa wala fi anfusikum ko a cikin karan kawunan ku illa fi kitabi face yana rubuce a cikin lauhul mahfuz Allah ya kaddara shi yana yana rubuce min qabl an nabraha tun kan ma Allah ya halicci musifa ta samu jama'a kenan wanda da aka ce illa bi iznillah me iznillah da ake magana akai shine abun Allah ya kaddara shi yana cikin me yana cikin lauhul mahfuz Allah madaukakin sarki ya rubuta shi ya kaddara shi ba shi da bi iznillahi da Allah yake gaya maka cewa ma ta'atin min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuriha fa bi iznillah ba shi da izini da ake magana ba alqur'ani da girma yayi mana magana akan izini ya ake ba da izini kuma menene izini a nan abin da ake nufi da izini a nan gurin shi ne al'amru
Ah, shi ne dai am- al'amur umarnin ubangiji ah,
idan matar ka ta tambaye ki na tambaye ka da safe kin dora abinci ta ce a ina jira hiji ne kyan me take nufi tana jira umarninsa umarnin ka ka ce mata ga abin da kake so a yi
na'am to alƙur'ani bai girma ba haka ya fassara izini
na'am am- ya za mu gane wannan ana rabba na'am falamma sai asu minhu kada su da jiya ga kaso فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف falan abrafa al-arba فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين lokacin da annabi Yusuf ‘yan uwansa suka zo da kare shi, ya yi musu gadar dare, ko?
Na'am.
Sanadi haka ya kwace yaron, da sunan yaron ya sace gudu.
na'am Haka ne?
haka ne Ya sace sa'i eh na gwamnati. Suka buga suka buga, annabi Yusuf ya zai karbi ɗaya daga cikinsu. A? A madadin yaron. Aka ce su gwamnati su ba ta kasa gwamnatin adalci. falamma sai minhu yayin da suka ɗebe tsammanin komawa na annabi yusuf kada su da ciya sai suka koma gefe suna yin shawara babban su yake cewa kun manta da Allah madaukakin baban mu ya ya sa mu riƙe alƙawari da sunan Allah cewa idan muka zo za mu dawo masa da za mu dawo masa da ɗansa Binyamin ya ce to ni falan Abraham arba ba zan bar ƙasar masa da koma gida ba hatta ya azana li abi sai babana ya ga da izini ya ga da izini a nan sai ya ba ni da cewa izini koma gida in taso in koma gida gaskiya ne Kina abin da ake cewa izini shi ne a baka umarnin ka aikata wani aiki. Shi yasa aka ce ba ku sare bishiyoyin ba kuka bar wasu. Da waɗanda kuka sare da waɗanda kuka bari fa bi izinin lahi. Ai fa bi amrin lahi.
na Da umarnin wa? Da umarnin Allah madaukakin sarki aka yi. Ba wai a da fa bi izinin lahi. Ba da ba Allah ya sani kuma ya gani ya kanto to kenan kawai ka tafi ciki sai ka ce dan wuta da idan dan kala kato ya ja muna shan ilimi inna ne dan kala kato ana rama karama kallah suratul nur na sai ka tafi can da nisa ka je dab da bakin boda na inna mal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jari الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور ka kushi Allahu akbar mu'minai ne gaskiya suna da suke imani da Allah da manzansa kuma yi suna tare da manzon Allah akan wani al'amari da ya hada su lam yazhabu ba ta zara cikin su tafi hatta ya sa'azidu sai sun nemi izinin shi ya ake neman izinin to ka suna zaka ce ai Allah ne ko za ka tambaya ne a baka dama ya da ka tafi bisa umarni eh rai kuwa
Allah ce innal ladina yasadu laka wadanda nake neman izinin ka kafin su tafi ulaika alladina yu'minuna billahi wa rasulihi su suka yi imani da Allah da manzo to bari ku ji magana ta fito karara fa idza ta'adaduka li ba'd sha'ni idan suka nemi izini a wajen ka domin wani lamarin sha'anin su fa azan liman shi'ta minhu wanda kaga dama ka bashi izini mafhumul mukhalafa wanda kaga dama ka ki bashi izini rai kuwa sai kenan a cikin izini wani umarni ne da sai an baka shi tukuna sannan ake ce mashi izini a Qur'ani mai girma na da zaka zo ka ce ai ma saba mai musibata illa bi idnillah ga ayat ta fasara ayat ta gurin kai shiru ta ce kuma nan tafsirin Qur'an baka san ayar ba ne ko dai mun gude ke saboda baka goyi bayan ra'ayin ka ba kana son ka halaka da jama'a kamo ita ko kuma sai ka ga ya ga baka san ayat ta fasara ba ko da ayar ba kake karanta tafsirin Qur'an bil Qur'an duk sanda kaji an ce izini to akwai umarni da da'a gaskiya ne a ana rama na idan sama'u shaqqat إذا السماء انشقت aha وأذنت لربها وحقت ya isa wa azibat li rabbiha li rabbiha wa huqqat mm.
menene ma'anar wa azibat aka ce wa aqa'at wa qadat na'am sai da ta jira umarnin ubangiji tukun ta yi umarnin biyayya sannan ta tsaki Allah shine ta yi ɗa'a ta miƙa wuya shine wa azinat ma'anar azinat kenan mai Na'am.
karfar izini ne ita ma ci gaba da sura ai bata gane ba
وإذا الأرض مدت ita ma kai kaga وألقت ما فيها وتخلت sai kai kaga وأذنت لربها وحقت ita ma wa azinat li rabbiha wa hukat ata'at wa qadat lil amr saboda izinin umarni ne daga Allah madaukakin sarki na'am
ban gane ka ta duk wani ayoyi ba ka san su bane a Qur'ani mai girma ko shiga ta kaci ko ka san su ka ɓoye lokaci ya yi kuma ban gama kaɗewa a sanatin na gora sosai ba watakila gobe mu dan ƙara kaɗe ta tuko na kare mu ƙara in kuma kuna ta an sallame shi gobe ta baki ba sallame shi a baki baki to ya ya ci jarabawa bai ci jarabawa ba yau nawa ya samu ya samu uku cikin ɗari bai ma yi jarabawar ba yau gobe jarabawa gaba ɗaya bai ita ba kenan bai samu wasira mai kai ko marar mai kunnuwa ko marar kunnuwa zero mai kai da kunnuwa mai kuma su har da zafin da ta kashe ran la ilaha illa